إمام المرسلين فداك روحي وأرواح الأئمة والدعاة رسول العالمين فداك عرضي وأعراض الأحبة والتقاة Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullah barkamu da sake saduwa a wannan shiri na tarihin annabi zababbe wanda kamar yadda aka saba ta cikinsa muke sauraron tarihin rayuwar manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a cikin littafin Ar-Rahiqil Maktum wanda Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa ke karanta mana akramukallah muna farawa da yi maka marhabin da kuma yi maka sallama assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu مع العصاة وعرضك عرضنا ورؤاك فينا بمنزلة الشهادة والصلاة رفعت منازلا وشرحت صدرا ودينك ظاهر رغم العداة idan masu sauraro ba su manta ba a shirinmu da ya gabata mun tsaya ne inda malam ya mana bayanin matakai guda uku na kira ko kuma yaɗa da'awa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ma'ana kira a ɓoye da kuma lokacin da aka bayyana kira mun tsaya ne ma kuma inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tara danginsa ya shaida musu bayyanar wannan addini na musulunci ma'ana ya gabatar musu da shi a inda kuma babu wanda ya ce wani abu a game da wannan sako da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin danginsa illa Abu Lahabin wanda ya faɗi wata mummunar magana a nan muka tsaya za mu ji abin da ya biyo baya bayan da shi Abu Lahab ya faɗi wannan magana akarmakallah alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in masu biye da mu da sauraron mu a cikin wannan shiri na tarihin annabi zababbe inda muke karanto littafin ar-rahiqul maktum mun ji matakai guda uku da annabi sallallahu alaihi wasallama ya bi wajen bayyana wannan addini na Allah subhanahu wata'ala da ya aiko shi da shi matakin farko shine kiran mutane a ɓoye wanda ake kiran ɗaiɗaiko zuwa ga addinin Allah a hakan an kwashe shekara uku ana yi daga nan sai mataki na biyu da Allah ya ce bayyana wa kowa da kowa wannan addinin wanda ya ɗau mataki na farko shine farawa da gida da danginsa na kusa wanda ya tara su akan dutsen safa ko jabal abi qubais ya gaya musu wannan addinin na Allah kuma mun ji cewa ba wanda ya ce uffan sai mutum ɗaya shine amminsa Abu Lahabin wanda ya faɗi baƙaƙen maganganu mun ji Allah ya saukar da sura sukutum yana mai masa da raddi daga nan sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ɗauki mataki na uku shine bin mutane a kasuwanni da gidaje da mahaɗa da matattara inda suke taruwa yana karantar da su addinin Allah yana gaya musu saƙon Allah yana gaya musu wannan musulunci ta waɗannan kwanaki ne shawa abin ya dame su sun ga abin ya fito fili kwanaki ba su wuce ba kuma ga lokacin aikin hajji ya kusa. Ƙuraishawa kuma suka san cewa baƙin larabawa za su zo daga gari gari domin gabatar da aikin hajji a cikin garin Makka. Da haka suka ga dole ne su tattaru su mitin domin ɗaukan matakin da za su yi kafin wannan abin ya yaɗu a cikin maƙotansu ko baƙinsu da za su zo daga nesa larabawa. Dangane ga al'amarin da ya shafi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da kuma kiran da yake yi. da haka nan da na aka kira taro na gaggawa ƙarƙashin jagorancin alwalid bin al-mughira aka zo ana tattaunawa to wani mataki za mu ɗauka wannan lamari dai gashi ya bayyana kuma ga jama'a suna ta dandazo suna tawaga suna ta shiga wannan addini kuma barazana ne ga makoman lata da uza da manata da hubal da sauran yan canfa-canfa da tsafa-saɓa da abubuwa da ake yi a tsakanin larabawa da haka mu taru mu ɗauki ra'ayi guda ɗaya domin mutane suna da hankali kada mu zo muna ta suka muna ƙarya muna masa ƙage muna masa sharri kuma jama'a su gano sharri ne da ƙarya ne sai mu ƙara masa martaba da ɗaukaka domin lokacin da kake wa maƙiyinka ƙarya to ƙara masa ɗaukaka kake duk ranar da ta bayyana cewa abin da ka faɗa a kansa ba gaskiya ba ne to shi ya ƙara martaba kai ka ƙara rushewa da haka suka ce dole mu samu wani ra'ayi ƙwaya ɗaya da za mu yi ittifaƙi a kai wanda za mu faɗa game da shi idan larabawa sun zo su faɗa kansa.
يا رسول الله زاد تضاء به أسارير الحياة وغرسك مثمر في كل سطع وهديك مشرق في كل ذات shine alwalid bin al-mughira yace musu to ku dauki ra'ayi guda daya kada ku yi sabani shashin ku ya karyata shashi ko magana ku ta zamo ta sabawa shashi suka ce to kai faɗi naka ra'ayin mu ji sai ce a'a ku dai ku fara faɗa ni ina ji ni zan dinga yin hukunci suka ce mu ce boka ne mana yace a'a ba boka bane dan na san ra'ayin bokaye na san kuma nuku-nuku da sauran kulle-kulle irin na bokaye haka wannan ba bokanci bane suka ce to mu ce mahaukaci ne mana yace a'a ba mahaukaci bane mu mun ga mahaukata dangi dangi kuma mun san meye hauka mun san makarar hauka mun san yadda hauka da waswasinsa da kashe-kashensa suka ce to mu ce mawaki ne mana yace a'a ba mawaki bane mun riga mun san waka da kashe-kashenta da sauran dangogin waka da budaddiyar waka da tsokakkiya da mai tsari da mara tsari da mai dadi da mara dadi duk mun san waka da haka wannan qur'anin ba waka bane suka ce to mu ce sihiri ne yace a'a ba sihiri bane mun mun riga mun ga sihiri da kashe-kashensa mun san masu sihiri wannan ba irin tofin sihiri bane ba kulle-kulle masu sihiri bane suka ce to me zamu ce yace wallahi wannan alqur'ani maganarsa mai daɗin ji ce kuma tushen wannan alkur'ani kai ka ce dabiniya ce wacce take fitar da 'ya'ya masu daɗi kuma resansa abin ɗasa ne ma'ana abin tsinka ne ice babu wani abu da za ku faɗa game da wannan alkur'ani face na san ba daidai ba ne sai dai kuma mafi ƙarancin abin da za mu faɗa na mai masa sharri mu ce mai sihiri ne matsafi ne ya zo da maganar da take tsafi yana raba tsakanin miji da mata da mutum da ɗan uwansa da mutum da matarsa da mutum da danginsa da haka ku tafi ku ta cewa sihiri ne shine ruwaye suka nuna cewa lokacin da Walid bin Mugira suka faɗi dukkan ra'ayoyinsu ya ce musu ba haka ba ne suka ce to kai nuna mana raka ra'ayin wanda babu saɓani a kansa ya ce to ku bani dama na yi tuntuntuni tukunna shine Walidu ya tsauki lokaci yana tunani yana lissafi yana tunani yana lissafi har da ya fito musu da wannan ra'ayin na cewa su je su ce ƙur'ani ƙarya ne saboda wannan ne Allah ya saukar da ayoyi guda goma sha shida a jere yana bayani akan wato shi wannan mutum alwalid bin mugira wanda ya buɗe wa quraishawa cewa su je su bata annabi suna su soki alqur'ani su ce ba gaskiya bane bayan wannan majalisi ya haɗu akan haka sai suka haɗu cewa su je su yaɗa wannan farofaganda ta cewa ƙur'ani sihiri ne suka zauna akan hanya dukkan balaraban da ya zo zai wuce sai su kira shi su ja kunnensa su ce ya yi taka tsantsan wani yaro ya bayyana a garin nan yana nan yana ta kiran mutane zuwa ga wani sabon addini da bamu san shi ba haka kai taka tsantsan mu ma nan muna fama cikin tashin hankalinsa to kada kai ma ya je sa ka irin wannan shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita ya dinga bin mutane a cikin gidajensu da kasuwanni musamman ukaz da zilmajaz da majanna yana kiransu zuwa ga Allah Abu Lahabin kuma yana bin sa a baya yana cewa kada ku bi shi karkatacce ne makareci ne wannan ne yasa aka gama aikin wannan haji kuma labarin Annabi sallallahu alaihi wasallama ya wadi cikin Larabawa suna ta mamaki cewa to wannan dan ku ne dan uwan ku ne dangin ku ne garin ku daya kasar ku daya mahaifar ku daya tushen ku daya cibiyar ku daya kuma ya fito yana kira ga addini kuna karyata shi mu ko bamu ji wani mummuna abu da yake faɗa ba cha yake abu Allah ayi gaskiya ayi amana ayi mutunci ayi tausayi ayi haɗin kai a daina shirka a daina canfi a daina tsafi a daina saban Allah a daina binne ƴaƴa mata da rai a daina shan giya a daina zina a daina caca duk abin da yake cewa a bari a daina duk abubuwa ne da barin su yana da kyau abin da yake cewa ayi kuma abubuwa ne da yin su yana da kyau wannan shine a dunkule wato wannan babi
بغير هداك يا علم الهداة وأعلى الله شأنك في البرايا وتلك اليوم أجل المعجزات المجلس الاستشاري لكف الحجاج عن استماع الدعوة majalisin tattaunawa da ƙurayshawa suka yi domin hana alhazai su saurari wa'azin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa khilalu hazihi al-ayyam ahamma quraishan amrun akhar a tsakanin waɗannan kwanaki wani abu daban ya damu larabawa wa zalika an al-jahra bid-da'wati lan yamdi alayhi illa ayyamun aw ashhurun ma'duda hatta qaruba mawsimul hajj manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai dade da bayyana wa'azinsa a fili ba sai ƴan kwanaki ko kuma watanni kaɗan ya rage haji ya kusa wa arafat quraishun anna wufud al-arabi sataqdimu alaihim kuma quraishawa suka san cewa dandazon larabawa da tawagarsu suna nan tafi za su zo su gabatar da aikin haji fara'at annahu la budda min kalimatin yaquluna halil arab suka ga ba maka ba su zabi wata kalma da za su kimsawa larabawa na kin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da addinin sa da wa'azin sa fi sha'ani Muhammadin sallallahu alaihi wasallama hatta ya la yakuna li da'awatihi atharun fi nufusil arabi har ya zama cewa sun ci nasarar da za ta sa ba za a samu wani gamsuwa ba a cikin zukatan larabawa dangane ga wa'azin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke gabatarwa fajtama'u ila al-walid bin al-mughira yatadawaluna fi tilka al-kalima suka taru a wajen al-walid bin al-mughira suna tattauna wannan kalma ta cewa ya za a bullowa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wannan addini nasa faqala lahum al-walid ajmi'u fihi ra'ayan wahidan ku haɗu akan ra'ayi guda wala takhtalifu fayukazzibu ba'dukum ba'da kada ku yi sabani shashin ku ya zama yana faɗan magana ɗaya yana ware ta ku dinga tufka da warwara wa yaruddu qaulukum ba'dahu ba'dan wato a dinga samun cin karo tsakanin maganganunku qalu fa anta faqul to kai faɗi naka ra'ayin wa aqim lana ra'ayin naqulu fihi kuma ka tsayan mana da ra'ayi guda wanda za mu haɗu a kansa qala bal antum faqulu asma'u yace ku ku faɗa ni ina saurare qalu naqulu kahinun qala la wallahi ma huwa bikahin suka ce mu ce boka ne yace a'a ko kun ce bauka ne ba za a yarda ba domin laqad ra'aynal kuhana fama huwa bi zamzaratil kahin wala saj'ihi ita wannan ba irin kushin kushin din bokaye bane ba kuma tsara magana mai dadi ce irin ta bokaye ba qalu suka ce to shikenan tunda baka yarda da wannan ba fa naqulu majnunun to mu haɗu mana mu cewa jama'a ko mu cewa duniya mahaukaci ne qala ma huwa bi majnunin ice sam annabi ba mahaukaci ba ne, laƙad ra'ainal jununa wa arafnahu mu mun ga hauka mun kuma san menene hauka, wa ma huwa bi khanqihi wala takhalujihi wala wasawasatihi wannan ba ma ƙara hauka ba ne, ba kuma cuɗanyar hauka ba ne, ba kuma waswasin hauka ba ne. Ƙalu fanaƙulu sha'irun suka ce to shikenan mu ce wa duniya mawaƙi ne mai masa sharri mu ce mawaƙi ne kawai. Ƙala wa ma huwa bi sha'iri ce to shi ba mawaƙi ba ne. لقد عرفنا الشعر كله من سن واقع دكنتا رجزه وهزجه وقريده ومقبوضه ومبسوطه من سن واقع da gwanintar waƙa, da dabarun waƙa, da kafiyar waƙa, da faɗaɗaɗɗiyar waƙa, da tsukakkiyar waƙa, duk mun san kashe-kashenta amma huwa bishiri wannan ba waƙa ba ne fa naqulu sahir suka ce to mu ce mai sihiri ne matsafi mana qala ma huwa bisahir ice shi ba matsafi bane laqad ra'ayna suhara wa sihirahum mu mun ga bokaye mun ga masu sihiri mun ga kashe-kashen sihiri wa ma huwa bi nafsihim wala bi aqdihim wannan ba tofin masu sihiri bane ba kuma kulle-kullen masu sihiri bane qalu fama taqulu to kai me zaka ce qala wallahi inna liqawlihi la halawatan ita wallahi akwai dadi a cikin wannan maganar tasa wa inna alaihi la talawa kuma a samansa akwai wato ƙayatarwa da jin daɗi a rai, wa inna aslahu la izqun ita wallahi ƙasansa, tushensa, wato kamar dumbujen dabino ne, wa inna far'ahu la janatu, kuma ya ce haƙiƙa reshensa abin ɗasa ne ma'ana abin ɗanɗanawa ne yana da daɗi. Wa ma'antum biqa'ilina min haza shay'an ila urifa annahu batilun ice wallahi babu wani abu da za ku faɗa game da wannan alƙur'ani ko ga wannan manzo face an san ƙarya kuke yi wa inna aqrabal qawli fihi li an taqulu sahir magana ma da za ta dan fi kusa kusa ko tafi jan hankali ko wasu su fi gamsuwa da ita ku taru ku ce matsafi ne ja'a bi qawlin huwa sihirun ya zo da maganar da tsafi ce yufarriqu bainal mar'i wa abihi yana raba tsakanin mutum da babansa wa bainal mar'i wa akhihi yana raba tsakanin mutum da dan uwansa wa bainal mar'i wa zawjatihi yana raba tsakanin mutum da matarsa wa bainal mar'i wa ashiratihi yana raba mutum da danginsa fatafarraqu anhu bizalika saboda haka suka watse bisa wannan ra'ayi da alwalid bin al-mughira ya cusa musu ولم تنطق عن الأهواء يوما وروح القدس منك على صلات بعثت إلى الملا برا ونعما ورحما يا نبي المرحمات وتفيد بعض الروايات wasu shashi ruwayoyin sun nuna annal walida lamma radda alaihim kullama aradu lahu wato wasu ruwayoyin sun nuna cewa shi alwalid bin mughira wanda shine jagoran bayyana ra'ayi lokacin da duk suka bujiro da ra'ayinsu ya ce bai gamsu ba ba daidai ba ne kuma ko an faɗa ma za ta tashi tunda dama sharri ne da ƙarya da ɓata suna gaskiya za ta bayyana kuma za ta yi rinjaye ƙalu arina ra'ayakan lazi la da tafihi suka ce to ka nuna mana naka ra'ayin da babu tawaya babu kuma ƙura a cikinsa faƙala lahum amhiluni hatta ufakkira fi zalika yace to ku ɗan jinkirta min har na yi tunani na na yi lissafi na cikin abin da zan faɗa. Fazallal walidu yufakkiru wa yufakkiru hatta abdalahum ra'ayahu allazi zukira anifan shine walidu ya ɗau lokaci yana tunani yana lissafi ya ƙulla wannan ya ware har dai ya fitan musu da ra'ayinsu na cewa su je su ce ƙur'ani sihiri ne wa fil walid anzalallahu ta'ala 16 ayatan fi suratul mudassir a cikin shi abin da walidi bin mugira ya yi na fito na fito ne ya sa Allah ya saukar da ayoyi guda goma sha shida a cikin suratul muddathir tun daga aya ta goma sha ɗaya har ya zuwa aya ta ashirin da shida wa fi khilaliha suwaru kaifiyat tafkirihi a cikin waɗannan ayoyi guda goma sha shida an bayyana yadda tunanin alwalidi bin mugira ya kasance dangane ga abin da ya ƙago ya kuma ƙera ya kuma tunano ya lissafo ya ɗora ƙuraishawa a kai na faɗa da alƙur'ani da musulunci da kuma irin amsar da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi shine Allah ta'ala ce ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر Allah ta'ala ya ce banni da wanda na halicce shi shi kaɗai kuma na sanya masa dukiya mai yawa da ‘ya'ya waɗanda suke halarce da shi kuma na yalwata masa yalwatawa sannan yana tsammanin in ƙara masa sam ba za a ƙara masa ba domin ya kasance mai jayayya ne da ayoyina sai kuma na kallafa masa shiga azaba mai tsanani ko hawa dutsen wuta mai tsawo hakika ya yi tunani kuma ya ƙaddara a ransa an tsine masa yaya ya ƙaddara haka sannan an kuma tsine masa yaya ya ƙaddara haka sannan ya yi duba sannan ya ɗaura fuskarsa ya guntse ta sannan ya ba da baya yana mai girman kai ya ce wannan ba komai ba ne face tsafi ne da ake ruwaito shi daga wanda suka gabata wannan ba komai ba ne face maganar mutunci Allah ce lalle sai mun saka shi a cikin sakar wa ya sanar da kai mecece sakara ba ta barin komai na nama da ɓargo sai ta cinye shi gaba ɗaya. kuma mai ƙonewa ce ga fatar mutum sannan masu tsaranta mala'iku ne guda goma sha tara.
كريم كالسحاب إذا أهلت شجاع هد أركان البغاة بليغ علم الدنيا بوحي ولم يقرأ بلوح أو دوات بعد أن اتفق المجلس على هذا القرار bayan wannan majalisi ya yanke shawara an samu haɗin kai bisa wannan shawara da alwalid bin mugira ya kawo aka zo fi tanfizihi nan da nan aka haɗu akan kowa ya je ya zartar da wannan a je a ci gaba da ɓatawa wannan addini suna da ɓatawa annabi sallallahu alaihi wasallam suna suna ga wannan zai kai su ga nasara musan cewa abin ya fi ƙarfin su ba fajalasu bi subulin nasi suka zauna akan hanyar da mutane suke wucewa hina qadimu lil mausimi lokacin da suka gabato domin yin aikin haji la yamurru bihim ahadun illa hazzaruhu iyyahu wa zakaru lahum amrahu babu wani wanda zai wuce sai sun tsoratar da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun ja kunnansa su gaya masa cewa gafa wani ya bayyana yana raba kan mutane yana ka fitina da rigingimu kai ma kai taka tsantsan mu ma ya kawo mana bala'i kada kai ma ya kawo maka cikin kabilarka amma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi kuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa kharaja yattabi'u an-nasa fi manazilihim amma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya dinga bin mutane cikin gidajensu wa fi ukaz wa majanna wa zilmajaz manyan kasuwannin da ake da su a makaɗin nan guda uku kasuwan ukaz da majanna da zilmajaz manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin kasuwa yake zuwa majalisi majalisi kusa da kabila kabila yana bayyana musu su ce la ilaha illallah za su rabota duniya da lahira yad'uhum ila Allah wa abu lahabin wara'ahu yaqulu la tuti'uhu fa innahu sabi'un kazzabun manzo Allah yana bi kwararo kwararo loko loko sako sako lungu lungu unguwa unguwa majalisi majalisi kasuwa kasuwa yana karantar da mutane ya ku jama'a ku ce la ilaha illallah za ku rabota duniya da lahira ga Abu Lahabin yana bin sa a baya yana cewa kada ku bi shi karkatacce ne makareci kada ku bi shi karkatacce ne makareci wannan fa amunsa ne fa da babansa da baban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama babansu daya amma yake bi yake wa manzan Allah irin wannan batanci wa adda zalika ila an bada an sadaratil arabu min zalikal mausimi bi amr rasulullah sallallahu alaihi wasallama wa antashara dhikruhu fi biladil arabi kulliha wannan abin da suka yi sai ya bayi zuwa ga bayan larabawa sun gama aikin hajjin su sai suka koma gida da wannan labarin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wato wannan mataki da suka ɗauka kamar ya taimaka annabi sallallahu alaihi wasallama sai suka yaɗa labarinsa shi kuma ɗan adam yana da wani abu duk sanda kake ba shi labarin wani abu cewa yana da muni to ba wai gamsuwa ne bai yi da labarin ka ba amma shi ma yana so ya gani saboda haka idan ka ce ga wani can yana kaza yana kaza yana kaza yana kaza to wanda kake ba labarin zai yadda da labarinka a matakin farko na cewa haka ne to amma kuma zai nemi shi ma fa ya sani yadda kai ma ka gani ka sani shi ma ba za ka hana shi ya ji ya gani shi ma yana da kwakwalwar da watakila zai da kawai kiyarda ba to da wannan abu da suka dinga yi na ɓata manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai zama ya taimaka duka larabawa sun fahimci manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sun gane cewa ga fa wani sabon addini ya fito har ga larabawa sun yi dandazo sun yi taron dangi suna yakarsa nan da nan sai kowa ya ta kokarin ya samu hakikanin labarin wannan abin gaskiya ne ko ba gaskiya bane daidai ne ko ba daidai bane ya dace ai ko bai dace ai ba wanda da yawan su ta irin wannan suka shiga addinin musulunci
فلانت منه أفئدة القساة رسول الله قد أسبلت دمعي ونزى القلب من لجج البغاة بما من تواد لابارن الطفيل بن أمر الدوسي الطفيل بن أمر الدوسي yazo zai shiga maka sai aka ce masa maka fa ana cikin tashin hankali da rigingimu ice to in koma gida suka ce a'a me ya faru suka ce wani yaro ne ya bayyana yana raba mutum da babansa ko da babarsa ko da matarsa ko da danginsa ko da 'yan uwansa ko da kabilarsa kaji kaji kaji kaji suka dinga gillawa annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya haye ce to yanzu ya zan yi wannan abin diya tsorata ni in koma gida suka ce a'a kakka koma gida abin da zaka yi shine ka nemi auduga ka toshe kunnanka wanda sun san shi mutum ne mai son gaskiya in ya ji zai karba suka ce ka nemi auduga ka toshe kunnanka shi na Ɗufailu bin Amr Addausi ya nemi auduga ya toshe kunnensa ya shiga Makka, ya je yana kewaye Ka'aba sai ya hango wani taron jama'a, wani mutum a tsakiya an kewaye shi yana musu bayani. Sai ya ga ai kamar wancan mutumin ne ake ta tsorata ni kan na saurare shi, kan na ji shi, kan ma na gan shi, saboda yana kaza yana kaza yana kaza. Saboda haka Ɗufailu bin Amr Addausi sai zuciyarsa ta fara suranta masa cewa yanzu kai ba ka da hankalin da za ka iya tantance ƙarya da gaskiya, shari'a da ɓata, daidai da ba daidai ba, me yasa ba za ka buɗe kunnanka ka ji kai da kan kanka ba, ta yadda in daidai ne ka karba in ba daidai bane ka bashi su din ba sun ji ba da suka jin ai ba su yarda ba gashi har suna gaya wa wasu cewa kar su ji su yarda to tunda har su sun ji ba su yarda ba ba laifi ni ma na ji don ni ma ina da nawa hankalin saboda haka ya sa hannu ya ciccushe wannan auduga ya jefar ya je ya zauna gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana sauraron abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake karantarwa ya ji ana ta bayani akan bautawa Allah ana bayani akan kyautatawa iyaye ana bayani akan sada zumunta ana bayani akan rike gaskiya da amana da mutunci da tausayi da tsarkake zuciya daga hasada da keta da mugunta da sharri da tausayawa ƙananan yara a daina kashe su suna yara a daina binne su a daina cin riba a daina kaza a daina kaza sai ga a to ai wanda yake kira ai waɗannan abubuwa ai ya cancanci ko ba amsa masa ba to a sara masa saboda haka Dufailu bin Amr ad-Dausi bayan an gama ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gefe yace ni ne Dufailu bin Amr daga kabilan Dausu nake kaji kaji na shigo maka akai ta bani labari akan ka ana tsorata ni har sai da na nemi auduga na toshe kunne na dan kan na jika yanzu kuma gashi na jika kuma abin da kake faɗa abu ne mai kyau kuma daidai ne kuma ina shelanta maka na yarda ni ma na gamsu kuma na zama ɗaya daga cikin mabiyanka ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah ya shaida babu mutar da gaskiya sai Allah da aka dufail bin amra ad-dausi ya nemi cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya bashi dama shi ma ya je yayi wa kabilansa wa'azi aka bashi dama ya tafi can kabilan dausu ya je ya dinga kiransu zuwa ga addinin Allah da farko suka yi taurin kai da ya zo komawa ta biyu sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi addu'a aka bashi wata aya wadda ya tafi da ita a ƙarshe dai wannan kabila nasu duk suka shiga addinin musulunci sakamakon wannan wa'azi da kira da ya je yayi saboda haka wannan abin sai ya zama ya taimaka annabi sallallahu alaihi wasallama wannan kagen da sharrin da bata masa suna da suka dinga yi bai yi tasiri ya hana abin shi ba don haka za mu ji a gaba mataki da suka ɗauka na gaba tunda matakin a ce boka ne ko mai tsafi ne ko mai sihiri ne ko mahaukaci ne ko mawaƙi ne duk bai tasiri ba to za mu ji wani mataki suka ɗauka a gaba a cikin shirinmu na gaba insha Allah ta'ala la ƙara mana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yi masa biyayya da bin sunnarsa da addininsa da gasgata shi ya kuma sa mu cikin ceton sa ranar alkiyama
هوان السيف من هون المباري ولين الرمح من لين القناه kamar yadda kuka ji a nan za mu dakata a cikin wannan shiri na tarihin annabi zaɓaɓɓe inda shek aminu ibrahim daurawa ke ba mu tarihin rayuwar manzan allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a cikin littafin arrahikil maktum da fatan allah subhanahu wata'ala ya sa wannan rayuwa ta manzo sallallahu alaihi wasallam ta zama abar koyi a gare mu amin su mu amin a kasance tare da mu a lokaci na gaba inda insha allah za mu ɗora daga inda muka tsaya a madadin sashen addinin musulunci na wannan gidan rediyo da ke kawo muku shirin da kuma alhaji kabiru sani kwangila ya kasai da ya saba daukar nauyin kawo muku shi wanda muke addu'ar allah ya saka masa da alkhairansa amin sun amin sannan a madadin abokan aikin da suke ba da gudunmawa domin samun nasarar shirin habib ja'far madobi ke sallama da ku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh قيل فداك روحي وأرواح الأئمة والدعاة رسول العالمين فداك عرضي وأعراض الأحبة والتقاة ويا علم الهدى يفديك عمري وما لي يا نبي المكرمات فداك الكون يا عطر السجايا فما للناس دونك من زكاتي فأنت قداسة إما استحلت فذاك الموت من قبل الممات ولو جحد البرية منك قولا لكبوا في الجحيم مع العصاة وعرضك عرضنا ورؤاك فينا بمنزلة الشهادة والصلاة رفعت منازلا وشرحت صدرا ودينك ظاهر رغم العداة وذكرك يا رسول الله زاد تضاء به أسارير الحياة وغرسك مثمر في كل سطع وهديك مشرق في كل ذات وما لجنان عدل من طريق بغير هداك يا علم الهداة وأعلى الله شأنك في البرايا وتلك اليوم أجلى المعجزات ولم تنطق عن الأهواء يوما وروح القدس منك على صلات بعثت إلى الملا برا ونعما ورحما يا نبي المرحمات كريم كالسحاب إذا أهلت شجاع هد أركان البغاة بليغ علم الدنيا بوحي ولم يقرأ بلوح أو دوات حكيم جاء باليسرى شفيق فلانت منه أفئدة القساة رسول الله قد أسبلت دمعي ونزى القلب من لجج البغاة فهذه أمة الإسلام ضجت وقد تجبى المنى بالنائبات هوان السيف من هون المباري ولين الرمح من لين القناة وقد تشفى الجسوم على الرزايا ويعلو الدين من كيد الوشاة وفيها الزل وائر اتحاد ولم الشمل من بعد الشتات وقد تصحو القلوب إذا استفزت ونفح النار يوقظ من سبات ألا أبلغ بني علمان عني وقد عد العميل من الجنات ترقصون على أسانا وتستحلون ميل الغانيات وإن مس العدو مسيس قرح رفعتم بيننا صوت النعات وإن عبست لكم إذا خنعتم خنوع الموفضين